الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد شيغا بدا كراتمو نلتافي ميسونا الفضل الكبير في الصلاة والسلام على البشير النذير صلى الله عليه وسلم نبابا مالمي أبو عبد الرحمن آه، الشيخ سعيد بن علي بن وحف القحطاني آه، الله تعالى مش رحمه مولف اللتافي حسن المسلم آه، بايا مالي أمانا بياني أكان umarni da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati sannan ya yi mana bayani akan falalar yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ya kuma fara mana bayani akan gurare da lokuta da ake so a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati daga ciki ya kawo mana a tahiya ko bayan an yi a tashahud ya kawo mana a alkunuti na witri ya kawo mana a lokacin kiran sallah ko ya kawo mana da as-safa wal marwa ya kawo mana a ƙarshen alkunuti ta witri duk wani lokuta ne da ake so a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati yau za mu tashi a gabar da malai yake cewa a thalisu ashar gaba ta goma sha uku a salatu ala nabi sallam inda ijtima'il qawmi qabla tafarruqihim yiwa annabi sallam salati ko lokacin da mutane suka hallaru kafin su rabu da mutane suka hallaru a wani taro ne za a yi to a sirka taron nan da yiwa annabi sallam salati an gane yawa an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallam qala annabi ya ce ma jalasa qawmun majlisa wasu mutane ba za su zauna a wani gurin zama ba lam yadhkurullah fihi ba su ambaci Allah ciki ba ko wa lam yusallu ala nabiyihim ba su yi annabin su salati ba illa kana alaihim tira ba sai ya kasance hasara gare su fa in sha azabahum wa in sha ghafara lahum in Allah ya so sai mi musu azaba in ya so ya gafarta musu kenan wannan yake nuna hatsarin mutane su zauna a guri ba tare da sun ambaci Allah kenan yawancin majalis namu yanzu cikin miske hatsari cikin hadari la khaira fi kathirin min najwam ila man amara bi sadaqatin ma'rufin aw islahin bainan nas to mu ba mi ba mi umarnin ba ba mi hanin ba ba mi kaza ba to kun ji idan aka taru ba ambaci Allah ba ba ayyuhan sallam salati ba wannan zaman ya zama hasara hasara saboda mi ka girba na lahira kwanaki suna kare kuma baka girba wa lahira ka wani abu to kun ga hasara ne da tabiya don haka mutane su yi kokari idan sun hallaru su ambaci Allah kai kuma kai kokari duk gurin da ba a ambaton Allah ba a yi wa Annabi sallallahu alaihi salati ka kaurace mishi saboda babu alkhairi a cikin shi an gane kuwa yau shi yasa mafi alkhairin majalis sune irin waɗannan majalis da ake cewa Allah ya ce Annabi ya ce sune mafi alkhairin majalis da Annabi sallallahu alaihi ya ce mala'iku Allah yana da mala'ikun da suke yawo suke bibiyan irin waɗannan majalis daga ƙarshen hadisi Annabi sallallahu alaihi yake cewa Allah yana gafarta wa duk waɗanda suke halarta waɗannan majalis ko da ko wani bai zo karatun ba wani ya rako dole ka sa ya zauna yake jin karatu annabi sai ya ce har shi Allah zai ce a gafartawa to kenan kun ga falala ta kare a halasta irin wadannan majalis din mutum ya iya kokarin sa yana halasta ana bi hura ta annabi nabi sallallahu qala daga Abu Hurairah Allah ya kara mishi da daga annabi sallallahu ya ce ma qa'ada qaumun maq'ada wasu mutane ba za su zauna a wani wajen zama ba la yazkuruna fihi fihi Allah azza wa jalla ba su ambaci Allah cikin shi ba wa yusalluna ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi annabi salati ba ko illa kana alaihim hasratan yawm alqiyama to kun ji face ya zama musu hasara ranar alqiyama can ya ce musu ya ce hasara yaushe gina hasara za ta yi ranar alqiyama ita ce mai dama yawmul hasara an gane Allah ya kira ta ranar mai hasara wa in dakhalul janna lithawab ko da ku sun shiga aljanna don lada da suka aikata na ayyuka amma dai wannan majalisin kan sun yi hasarar shi وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم daga Jabir Allah ya kara mishi yarda daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shafi na 33 ne dai masu su bude shafi na 33 za mu shiga yanzu na 34 na 33 34 majtama'a qawmun thumma tafarraqu an dhikrillah ko mutane ba za su tattaru ba sannan su rabu daga barin ambaton Allah ba su ambaci Allah ba kenan wasu rafi ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba su ayyu annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba illa qamu an antinati jifa fa sai sun tashi a mushe mafi doyi ana tamkar suna zaune a gun da yake mai mushe mai wari saboda ba su ambaci Allah a gurin ba عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم daga abu hurairah Allah ya kara mishi da ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce majtama qaumun fi majlis wasu mutane ba su ba su zama a wani majalisi fa tafarraqu surabu min ghairi zikrillah ba tare da sun ambaci Allah ba ko wassalati ala nabi sallallahu ba tare da sun yi annabi salati ba illa kana alaihim hasratan yawm al-qiyamah fa ya kasance hasara ranar al-qiyama gare su kenan wannan duk hadisan suna karfafan duk magana da malam da ya ambata ne wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara mishi da ke cewa annabi sallallahu ya ce ma jalasa qaumun majlisan wasu mutane ba su zauna a wani majalisi ba lam yusalla fihi ala annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba ai wa annabi salati ciki ba ko illa kanat alaihim hasratun wa in dakhalul janna fa ce ya zama musu hasara ko da sun shiga aljanna wanda yake nan za su shiga aljanna saboda suna da imani suna da ayyuka na gargari amma dai wannan majalisin sun yi mi sun yi hasara sa la'alla maimakon su tafi aljanna ta hudu sai su tafi aljanna ta ɗaya kun ga akwai hasara haka kenan duk dama da ka samu kai amfani da ita kar ka bari ta mi ta kubce ma karka ce ai daga ƙarshe dai na shiga aljanna la annabi sai ya ce aljanna ko Allah zamu roƙa ce zamu roƙa al'ala firdaus la'ala ka roƙi firdaus to yaushe zaka yarda da kai kuma kullum ya zamo kai a baya baya kace ha ya kake ga firdaus ya za ta kasance Allah ka samu aljanna arabi ashar na goma sha hudu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam inda dhikri duk lokacin da ka ji an ambaci annabi sallallahu alaihi sai ka yi masa salati an ce muhammadu rasulullah sai ka ce anan kafin mu kutsa ciki har a sallah ko banda sallah a sallah na suleiman in kana karatu ka zo suratul fath muhammadu rasulullah ya kuje jin masallaci ana iya fada a sallah banda a cikin sallah sallah tana da wasu abubuwa ta khususiya kamar atishawa yanzu an ce hakkin musulmi ne in ya atisha ce alhamdu ka ce da shi me yarhamuka in ya ce da kai yarhamuka la kai kuma ka ce yahdikumullahu wa yuslihu tayyib a sallah in kai ya juz ya halasta ka ce alhamdulillah amma halasta wani ya ce da kai yarhamuka Allah ya halasta in ka ji a wajen sallah ya ce ma yarhamuka Allah kai ka ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum bai halasta kenan sallah tana da wasu natami ayyuka kai ka iya cewa alhamdulillah kamar yadda muka yi a sharhi na ahlari sosai ma ko za ku tuna karatun ahlari ko mun kawo asar da yake tabbatar da halascin fadin alhamdulillah ami a sallah lokacin da kai atishawa amma kuma mi mai ahalari ya ce da ba za a gaishe ka ba kai kuma an gaishe ka ba za ka ba za ka miyar ba kenan sallah tana da nata ayyuka din wanda mutane ya kamata su hankalta عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر دقى أبو هريرة الله قال مشي النبي صلى الله عليه وسلم يا تاك منبري ya hau step kenan faƙala sai ya ce amin amin amin ƙila la ya addu'a Allah ka amsa Allah ka amsa Allah ka amsa ƙila lahu sai aka ce da shi ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma kunta tasna'u hadha ba kasance kana yin haka ba yau muka fara ganin cewa ka min bari kai amin ka ƙara taka kai amin ka ƙara taka kai amin faƙala sai annabi ya ce qala li jibril jibril ne ya ce da ni raghima anf wato hancin an tumbuka hanji ko hanci ya gogi ƙasa hancin mutum na malamai suke cewa addu'a ne ta kaskantuwa da walakantuwa ma'ana ya kaskanta ya walakanta abdin bawan da adraka abawaihi ya riski iyayensa biyu aw ahadahuma ko ɗaya daga cikin su lam lam yudkhilhu aljanna bai aikin da suka shigar da shi aljanna ba to wannan ya kaskanta ya walakanta annabi addu'a kenan yanzu mu gode wa Allah mu da yanzu Allah ya mana baya muke da iyaye biyu wanda yake da ɗaya da ya rage shi ma ya godewa wanda ya rasa su dushi ma bai makara ba ka iya yin ayyuka na alkhairi ta hanyar yi musu addu'a an gane ko ta hanyar ziyartar abokansu ziyartar yan uwansu shi ma na daga cikin ayyuka na na gargari musamman addu'a ga iyaye din ko yi musu wani wakafi na alkhairi dan haka dai kun ga kenan ne su san ya nuna kaskantuwa da walakantuwa ga wanda ya riski ɗaya daga cikin iyayensa ko duk iyayen kuma bai aikin da za su Allah zai bashi aljanna ba قلت آمين النبي يقول سنة آمين ثم قال سي ملائكة جبريل يساكي شهر رغم أنف عبد واتو باوا يكسكن تدخل عليه رمضان وند رمضان يمي يشق ولم يغفر له بأيكة تعبن أكا غافر تامش با فقلت آمين سنشي آمين ثم قال النبي سيساكي الدعاء رغم أنف امرئ واتو أنتم وكهنتم متمن لذكرت عنده ملائكة جبريل يفعل ثم قال يشي رغم أنف امرئ an tumɓuka hancin mutumin da zukirta inda hu aka ambace ka a wajen shi ko falam yusalli alayka bai maka salati ba fa qultu amin annabi yace sai nace amin kinauna akwai hasara da tabewa mala ya kawo hadisai da yawa a babu an jabirin qala daga jabir an jabir radiyallahu anhu qala daga jabir Allah ya kara mishi da ke cewa ko sa'idan nabi sallallahu alaihi wasallam al-minbar annabi ya taka minbari ya hawo minbari fa qala sai shi amin amin amin qala sai annabi ya ce atani jibril alaihi salam mala'ika jibril ne ya zo min faqala ya muhammad sai ce da ni ya muhammad man adraka ahada walidayhi duk wanda ya riski ɗaya daga cikin iyayensa famata sai ya mutu fa dakhala an ya shiga wuta ko fa ab'adahu Allah Allah ne santar da shi daga rahmar shi kul amin kace amin fa qultu amin sai nace amin kun ga wannan hatsari kenan ko mala'ika ya addu'a cewa duk wanda ya riski ɗaya daga cikin iyayensa kuma ya shiga wuta ko to Allah ne santar da shi daga aljanna daga rahamar ubangiji fa qultu amin annabi yace sai na shi amin qala ya muhammad malaika jibril ya sake cewa ya muhammad man adraka shahra ramadan famata duk wanda ya riski ramadan kowane wata kowane na wace kowace shekara na kowace shekara in ya riske shi an gane famata ya mutu falam yughfar lahu ba a gafarta mishi ba ko fa udkhila an-nar aka shigar da shi wuta fa abadahu Allah ana ne santar da shi daga ramishi qul amin ka ce amin fa qultu amin annabi yace sai na ce amin kenan ramadan mausif na ayyuka na alheri wani lokaci ne na mi ayyuka na gargari ayyukan samun aljanna saboda har mala'ika ya addu'a cewa Allah ne santar da wanda ramadan ya zo ya fita bai yi aikin da ya tafi aljanna ba kenan ramadan kofin aljanna abu da suke kawai mai kira yana kira ne ya bagi alkhairi aqbil wa ya bagi sharri mai aqsir me san alheri ka fuskance shi shi yasa magabata yanzu ramadan wata ne ya rage a gaban mu kusan shida ko ko biyar magabata tun yanzu sun fara masa shiri masu dukiya sun fara sayan abinci suna adanawa ba dai ya tsada ba jama'a ba 'yan najeriya ba ne su ba 'yan arewacin najeriya ba ne su alhazai mungwaye su suna tarawa ne domin da ramadan din su fito da shi su dafa shi su zo su ba wa masu mutane su yi buɗe baki da shi to mu kuma yanzu da yanzu wani ya san za a duba ya gane ga abin da zai tsada da ramadan da yanzu ya sai dinna kamfanin najeriya aji saboda a ce shi ɗaya zai iya fitowa da shi ila mata ta jima zuwa yaushe za ka yi ya jami'an mali tarjo an tafuza bihi kun ma akalta wa qaddim lil mawazini wala takun kallazi qad qala id hadar fa fatu thulutha mali lil masakin wai kana ya kai mai tara kuɗi ci abin da zaka ci sauran ka gabatar wa lahira bisa kar sai ka zo mutuwa ka ce mi rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin a ce da kai mai wala yi akhir Allah nafsan idan ja ajaluha Allah dai ya shiryar da mu qala malaika jibril ya ce wa man zukirta indahu falam yusalli alayka famata duk wanda aka ambace ka a wajen shi bai maka salati bai sai ya mutu fa dakhala nar ya shiga wuta fa abadahu Allah Allah ne santar da shi kul amin ce amin fa qultu amin annabi ya ce sun shi amin عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر دقى جابر بن عبد الله الله قال مش شهدا شو النبي صلى الله عليه وسلم منبري فقال كو فلما رقى الدرجة الأولى كنا كو لوكشن دي تاكا ستيب نفر كو متاكي نفر كو قال سيشي آمين ثم رقى الثانية يقال تاكا ونبي فقال آمين ثم رقى الثالثة فقال آمين فقال يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرات فبس كتامة الله من جسو أوكو كنا شو آمين قال النبي سيئة لما رقيت الدرجة الأولى da na taka step na farko ko mataki na farko ja'ani jibrilu alaihi salam sai mala'ika jibril ya zo mu fa qala shaqiya abdun adraka ramadan wato abdun bawa shaqiya ya tabe wanda adraka ramadan ya riski wata ramadan fansalakha minhu ramadan in ya ciru daga barin shi ko walam yughfar lahu bi abin da aka gafarta mishi ba fa qultu amin annabi ya ce sai na ce amin thumma qala sannan sai ya ce shaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu aljanna sannan duba wanda wato ya riski ɗaya daga cikin iyayensa ko duk iyaye guda biyu din to bai yi abin da suka shiga shi aljanna wato ya tabe fa qultu amin annabi ya ce sai nace amin summa qala sai annabi malaika jibril ya ce shaqiya abdun zukilta indahu wa lam yusalli alayka fa qultu amin bawan da aka ambace ka a wajen shi bai maka salati ba ya tabe annabi ya ce sai nace amin sauran hadisai biyu a babin ne ko ko uku an ka'ab ibn ujrata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga ka'ab dan ujra Allah kara mishi yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai mu karasa ko tunda duk hadisan akan abu da suke magana qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce uhdurul minbar ku kawo min minbari fa hadarna sai muka kawo falamma taqa darajata annabi da ya taka mataki guda qala sai ce amin Allah ka amsa falammar taqaddara jata tsani shine ma'ana amin fa Allah ka amsa kun ji wani kwanaki ya fito yayi ma'ana amin gunki wai ba za ku ce amin wala dalin amin a sallah wai ma'ana gunki ma'ana amin malamai dukka sun karantar da mu shine Allahumma stajib Allah amsa abin da na roƙa din nan shine in kai addu'a Fatiha iyyakan ihdinas siratal mustaqim siratal ghayril maghdubi alaihim duk wani addu'o'i kake ko annabi ya ce idan lima ya ce wala dalin ku ce mi shi kuma ya fito da rawani fa a kansa kuma babba da shekaru amma ya ame sunan gungi ne ba za ka faɗa ba in baka san abu baka ce baka sani ba shine ya fa'ida ka dora mutane akan rashin sani طيب قال آمين النبي يشي آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين ديتا كان أكما سيشي آمين فلما نزل قلنا دي سقو سيمك يا رسول الله يا ما أكين الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه من جيو فكاي وانا أبن دباما جيدا كان قال النبي يشي إن جبريل عليه الصلاة والسلام عرض لي جبريل نبي جلومه فقال سيشي بعدا نيسان ترقى liman adraka ramadan falam yughfar lahu ya ne santa daga rahamar ubangiji wanda ya riski ramadan ba a gafarta mishi ba qultu amin sai na ce amin falamma raqitu thaniya annabi ya ce da na taka na biyu qala sai malaika jibril sake cewa bu'dan liman zukirta inda falam yusalli alayka ya ne santa daga rahamar ubangiji wanda aka ambace ka bai maka salati ba qultu amin sai na ce amin falamma raqitu thalitha da na taka na uku qala yace bu'dan liman adraka abawahu al-kibar عنده أو أحدهما أو أحدهما فلم يدخله الجنة قلت آمين سنش آمين wato ne santa da garamar ubangiji ga wanda girma ya riski ɗaya daga cikin iyayensa ko dukansu ɗin ko suka ya riske su a girma ko bai abin da za su shiga mai zai sa shi aljanna ba na annabi ya kaide shi da shekaru saboda idan iyaye suka yi shekaru kuma sai an yi haƙuri da su ko yawa ha kawai kuna zan zai ce maka su kai shi guri ka ka rasa me zai ce ko kuma ya ce masa ya tafi guri kaza kuma ka san ba zai iya zuwa ba haka za a yi ta tarkawa to amma duk da haka Allah ya ce ma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا duk da in sun tsufa akwai abubuwa da zo shi na daban daban ana musu addu'a ana tausasa musu Allah ba mu ikon kyautata iyamu عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عشر رغم أنف رجل أن تنبك هنشم متمن دا ذكرت عنده ذكرت عنده أكا أن بچنا أو جيش فلم يصلي عليه بيمن صلاتي با ورغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر sana an tumbuka hancin wanda ya riski wato iyayensa a lokacin da suka girma falam yadkhilahu aljanna ba su shiga da shi aljanna ba wa ragima an furajulin dakhala alayhi shahr ramadan sana an tumbuka hancin mutumin da wato wata ramadan ya shiga thumma sadaka qabla an yughfara la sannan sai ya wato ainihin fice ba tare da an wato ainihin gafarta mishi ba shi ma nan tumbuka hancin shi sauran hadisai biyu gajeru ko uku ne طيب عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ياتي البخيل مروشي الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي wanda zai ja ambace ni bai mun salati wannan shine marowaci an ali ibn husayn an abihi an jaddihi husayn ibn ali qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace annabi yace man zukirtu indahu wanda aka ambace ni wajen shi fa khati'a salata alayya ya kuskure min salati bai mun ba kenan ko khati'a tariq aljanna to ya kuskure hanya ta aljanna an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man nasiya salata alayya duk wanda ya bari min salati shine nasiya na ya rabu da baya min salati ko khati'a tariq aljanna shi ne ya kuskure ta farki na aljanna kina wannan hadisan suna nuna mana cewa تفركي نتفي على الجنة أكوي يوتيو عن يوسف صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ياتي إن أبخل الناس ما في رؤى المتاني لمن ذكرت عنده فلم يصلي علي شيني وند أكا أنبتشيني وجنش بيمن صلاتي با اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله نندام سعد ما نقبل سيما الأولى أقول على النبي أكي وأن يوسف سلام صلاتي وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله